إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله عباد الله واشكروا الله تعالى على ما من به عليكم من نعمة الهداية للإسلام فوالله ما أنعم الله على عبد نعمة أعظم من أن يهديه للإسلام ويجعله من أهل التوحيد الخالص والبراءة من الشرك فإنه لا نجاة لأحد يوم القيامة إلا لمن أتى الله بقلب سليم من الشرك قال الله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الات من الخاسرين ونعمه اخرى عظيمه مرتبطه بنعمه الاسلام وبالاخذ بها تحصل النجاه من النار وهي نعمة الهداية إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني طريقته ومنهجه في العقيدة والعبادة قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فجعل الله اتباع السنة سبيلا للفوز برحمته وسبيلا للفلاح قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل الهداية التي يرضاها الله عز وجل قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فمحبة المؤمن لله ومحبة الله له علامتها اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال ابن كثير هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخواله ولقد حذر الله تبارك وتعالى من مخالفة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال ابن كثير يخالفون عن أمره أي طريقته وسنته وشريعته وتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله كائنا من كان وكل من يقول قولا أو يعمل عملا أو يقضي حكما أو يشرع عبادة فإنها تعرض على السنة فما وافقها قبل وما خالفها ترك فلذا يسمى أهل السنة بأهل السنة لأنهم تميزوا عن الطوائف الأخرى بالتمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم فيا أهل السنة تميزوا بها حقا وعظموها حق تعظيمها وتعلموها واسألوا عنها فإن رأيتم عملا أو سمعتم قولا فاسألوا هل هو موافق للسنة أم لا واحذروا البدع فإنه ما ابتدع قوم بدعة إلا أماتوا مكانها من السنة واحذروا القنوات الفضائية التي تضع التي تدعو إلى مثل هذه البدع وتروجها وتزين وتزينها للناس وتلقي الشبهات على الناس واسألوا العلماء الربانيين الذين يحافظون على أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فليس كل عليم فصيح اللسان يسمع له وقد كثر المتحدثون وقل الأثريون المتمسكون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا بسنة نبيكم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون نفعني وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka dukkan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta وتنزيل النبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنيكي شوى فإن خير الكلام كلام الله ما في الخير مغنى ما في الخير زنشي shine maganan Allah madaukakin sarki yake cewa mafificiyar shiriya ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amari mafi sharrin aiki shine aikin da aka kirkire shi aka sanya shi cikin addini lalasa salama ce lalle dukkan abin da aka kirkire shi aka sanya shi cikin addini to wannan sunan shi bida kuma dukkan bida bata ce lalle ku bayan Allah mu ƙara godewa Allah madaukakin sarki bisa ga ni'ima mai girma da ya mana na shiryar da mu zuwa ga addinin musulunci wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan addini ba tare da kudinmu ba ba tare da shawarinmu ba haka kawai ka tsinci kanka kana musulmi lallai wallahi babu wata ni'imar da Allah zai yi wa bawa sama da Allah ya shiryar da shi zuwa ga musulunci shiryarka zamanka musulmi ya fi dukkan wata ni'ima da kake jinta ko kake ganin girmanta ko kake ganin darajanta domin za ka ga wasu in matsayi ne sun fi ka in kuɗi ne sun fi ka bal ma wasu sun fi ka kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ɓangaren jini da dangantaka amma Allah madaukakin sarki bai yi musu wannan ni'ima ta shirya zuwa ga musulunci ba kai kuma sai Allah madaukakin sarki ya zabe ka ya sanya ka cikin musulmai to dukkan wanda Allah ya sanya shi cikin musulmai ya sanya shi cikin masu tauhidi tsantsa waɗanda ba sa wa Allah shirka ba sa haɗa Allah da wani wajen bauta to hakika wannan Allah ya masa babbar ni'ima domin ka sani cewa a ranar alkiyama babu wanda zai samu tsira babu wanda zai samu rahma sai wanda ya je wa Allah madaukakin sarki da zuciyar da take kubutacciya babu shirka a cikinta waɗannan su ne suke samun tsira a gaban Allah Allah ka sanya mu cikinsu Allah ce dukkan wanda ya riki wani addinin da ba musulunci ba dukkan wanda ya riki wani addini na shirka na sabon Allah na bata to ya sani cewa aikin banza yake domin Allah ba zai karɓi wannan addinin ba a ranar alkiyama Allah zai tashe shi cikin asararru Allah ka tsare mu bayan wannan ni'imar akwai wata ni'imar ita ma da ya kamata dukkan wanda ya tsinci kanshi a wannan hanya a wannan tafarki to akwai bukatun ya ƙara gode ma Allah madaukakin sarki wanda wannan ni'imar ba za ka samu shiga aljanna ba ita sai ta hanyarta wanda ita ce ni'imar Allah ta'ala ya shiryar da kai zuwa ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ka a hanya ya dora ka a ɗariƙa irin ɗariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsinci kanka ya zama na cewa aƙidarka irin aƙidar manzan Allah ce ba aƙida ta zagin sahabbai ba ba aƙida ta ƙaryata alƙur'ani ba ba aƙida ta ƙaryata shi kanshi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka tsinci kanka kana ibada kana bautan Allah irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya kuma karantar to hakika wannan ba karamar ni'ima bace ba karamar wato kyauta bace daga wajen Allah madaukakin sarki shi yasa da aka ga ahlus sunna a koda yaushe tambayan su game da ayyukan ibada shine suna tambaya ne yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tambayan su kenan su damuwarsu a gaya musu irin na manzon Allah su kwaikwayi annabi babu ruwansu da wani malami babu ruwansu da aikin wani malami damuwarsu mai annabi yayi yaya annabi yayi su ma suka cewa sun aikata aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da aka ga sabon manzon Allah mutum idan ya zo wajen yan uwan shi sahabbai yakan cewa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli a fada mishi yaya manzon Allah yake sallah sai a ce mishi ga yadda annabi yake sallah ya manzan Allah yake alwala sai a ce mishi ga yadda manzan Allah yake alwala ya manzan Allah yake zikiri yake tasbihi sai a ce mishi ga yadda annabi yake iya abin da suke bukata ne babu ruwansu da magana ya malam wani yace ayi ya malam wani yace ayi matukar malam wani ba aikin manzan Allah yake isar maka da shi ba to babu wanda yace ka saurari maganar shi Allah yana cewa lalle rahmata ta game komai ta yalwaci ko'ina sannan kuma zan tabbatar da ita ga waɗanda suke jin tsoron Allah ga waɗanda suke cire zakka da waɗanda suke imani da ayoyinmu sai ce su ne masu bin manzan Allah su ne masu koyi da manzan Allah su ne masu tsayuwa a kan ɗariƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kina Allah ta'ala ya sanya samun rahmarsa da samun alkhairansa ba kowa zai samu ba sai wanda ya nutsu ya kuma tsayu a kan ɗariƙar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan Allah ya sanya ɗariƙar manzan Allah ta kasance ita ce hanyar samun tsira a gobe kiyama Allah ce ku bi manzan Allah ku bi ɗariƙarsa ku bi tafarkinsa matuƙar kuna son ku shiryu saboda haka duk wanda ya kama wata ɗariƙa da ba ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba to wannan sunan shi batacce wannan ya kama hanyar tafiya wuta Allah ka tsare mu sannan Allah ya ga mana cewa duk wanda yake son Allah to Allah ya ce in dai da gaske kana son Allah to ka bi manzon Allah ma'ana ka bi dariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a kirkiro maka wata dariƙa ta shirme ta hayaniya wadda ta gino akan ƙarya da tatsuniyoyi da yaudara a ce maka idan ka bi ta wai za ka samu tsira a gurin Allah to an cuce ka an kuma yaudare ka ɗariƙar da Allah ya lizumta mana ya wajabta mana mu bi ta ita ce ɗariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka san mumini idan mumini yana san Allah haka idan Allah yana san mumini to alamar ta shine mene alamar ta shine aga kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai taba samun soyayyar Allah ba wanda zai iya samun kusanci zuwa ga Allah alhalin yana saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu da zaka ga ana nada musu cewa sune waliyai sune bayan Allah na kwarai mafiya yawa idan ka duba alaƙarsu da sunan manzala salama da ga cewa sun yi farambaran ba su da alaƙa da ita to babu wanda zai samu soyayyar Allah ya zama da cewa Allah yana son shi ko shi din ya kasance yana son Allah alhalin ya kauce wa tafarki da kuma dariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya gaya mana yace lallai duk koyi da za ku yi duk abin da kuke so ku koyi faya to ku duba daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku koyi da shi ku kwaikwaye shi ka kwaikwayi yadda manzan Allah yake zikiri ka kwaikwayi yadda manzan Allah yake wa'azi ka kwaikwayi yadda manzan Allah sallallahu yake aikata sauran ibada sannan Allah yayi gargadi yace kai masu ma saba wa dariƙar manzan Allah Allah yana musu gargadin cewa su kula in ba su kiyaye sun daina saba wa annabi ba to Allah zai iya jarabtar zukatansu da shirka sai Allah jarabce su su koma mushrikai su koma arna kafirai Allah ya jarabce su da bid'a don bid'a tana da illa bid'a ta kan kai mutum zuwa ga wuta zuwa ga bata Allah ya ce ko su daina saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya jarabce zukatan su da waɗannan munanan ayyukan da za su kai su zuwa ga halaka ko kuma Allah ya jarabce su da waɗanda za su kashe su ko waɗanda za su gana musu azaba ko kuma Allah ya jinkirta musu gobe kiyama Allah ya azabtar da su saboda kaga kenan duk wanda ya bar dariƙar manzon Allah ya kama wata dariƙa na shirme na hayaniya to Allah yana masa gargadi Allah yana masa woni yana masa kashe ni da ya daina ya sake wannan dariƙar ya dawo dariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma Allah ya yi fushi da shi Ibn Kathir yake cewa abinda ake nufi da fal yahdari alladhina yukhalifuna an amrihi yace sune masu saba wa shari'ar annabi masu kauce wa ɗariƙar manzan Allah ya ce duk wata magana duk wani aiki ana auna ta ne da maganar manzan Allah ana auna shi ne da aikin manzan Allah idan aikin da ka zo da shi ko maganar da ka zo da ita ta dace da ɗariƙar manzan Allah to sai a karɓi wannan aiki hannu biyu idan aka samu aikinka da ka zo da shi ya saba wa aikin manzan Allah su salama to sai a yi watsi da wannan aikin ya zama aiki mara amfani shi yasa dukkan wanda zai faɗa wata magana ko zai aikata wani aiki ko zai ba da wani labari ko zai yanke wani hukunci ko zai zo da wata ibada to dole sai an biziro da wannan ibadan tashi bisa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ga ta dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai a karbe ta hannu biyu idan aka ta saba shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai a yi watsi da ita shi yasa da aka cewa su ahlus sunna a koda yaushe ba sa makauniyar biyayya wa malamansu bal suna daukan maganganun malamansu ne abin da ya dace da sunna da alqur'ani in malamin shi ya faɗa magana to inda maganan ta dace da alqur'ani da sunnar manzo Allah yakan rike ta hannu biyu idan kuwa har ya samu maganan tashi ra'ayinsa ne to yakan yi masa watsi da ita babu wani malami da girman shi zai sa wai dan ya faɗa magana dole a shi sai in magana ta shi ta dace da addinin musulunci inda ake samun wannan hayaniyar ita ce wajen yan bida wajen yan shi'a wajen sufaye wanda suke tsarkake malamansu suke ganin cewa su masumai ne ba sa kuskure suke ganin cewa darajarsu ma ta fi ta annabawa wani lokacin ma suke kai su matsayin Allah ta yadda suna ganin suna iya yin abin da Allah yake yi to su ne kawai za ka same su da wannan hayaniyar duk abin da malami ya kwaso ya faɗa to shi ke nan musallimi al'amura lahum la ta'tarid duk abin da ya faɗa ka miƙa masa wuya kar ka yi jayayya ba tambaya in dai shehu ya ce kaza to dole ka bi in dai shehu ya hana dole ka hannu ko da annabi ya ce a yi in dai shehu ya ce kar a yi ba za ka yi ba ko da annabi ya ce kar a yi in dai shehu ya ce a yi dole ka yi to kaga su ne suke da wannan dariƙa suke da wannan ra'ayi suke makauniyar biyayya ga malamansu ba ruwansu da abin da suka faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne ko yaudara ne inda sun faɗa shi kenan ta zama hujja a gurinsu yanzu ku duba kwanan nan wani makaryaci da aka samu inda dai ba za ka ce makaryaci ba shi yana bayani ne akan asalin aƙidar ɗariƙa ta sufanci malam mai tamal mata ko mai attaliri attagazunci ko aka ji kusan kwana biyun nan shine yake yawo a midiya gaji yana kiran wasu sunaye kamar sunayen aljanu yana kiran wasu falaloli da wasu darajojin da ma ya fi na annabawa kai ya ma fi na mala'iku asali ma yana bayani akan falalan shehinsu sai kaga cewa ma ya mafi manzon Allah su salama matsayi ko ba ka yake faɗa ba to wanda wannan shine asalin ɗariƙar dama asalin ɗariƙar kenan da idan ahlus sunna suna ambatan wasu daga cikin aƙidun sufaye sai ana cewa ƙarya ne sharri suke musu kama alhamdulillah kaga yanzu an waye gari su da kansu suke karanta aƙidunsu suke fito da kafircinsu suke fito da munanan aƙidunsu don ka gane cewa wannan aƙidar ba aƙida ba ce ta musulunci musulunci daban aƙidan sufanci daban aƙidan shi'anci daban da mutum zai mutu akan wannan tafarki da wannan aƙidan wallahi wuta zai tafi saboda babu abin da ke cikinta sai kafirci kuma alamar da za a gane cewa abin da yake faɗan ba ai kada yake musu ba gaba ɗaya cikin ɗariƙun sufaye babu wani malamin da ya fito ya karyata shi babu wani wanda ya zo ya ce abin da yake faɗan nan ba daidai ba ne ko abin da yake faɗan nan sharri yake yi asali ma sai karfafa shi da ba shi kariya da ma raddi ga masu musu izgili kaga kenan sun yadda abin da ya faɗan nan ita ce take cikin aƙidar suka subanci idan ka gaba ka sani ba kawai kana daga cin gama garin mutane ne a sufayen ba sufayen ta gaba cancan ba ne amma in dai har ka kai matakin to wannan aƙidun dole za ka ƙudurce su kuma dole za ka yarda da su to kaga wannan ai shi ma alheri domin la yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina yanzu sai gane yanzu ka ci gaba da sufancinka za ka ci gaba da kafircin kai ka ci gaba da yi yanzu gashi yana karanta maka ga aƙidar sufanci nan yawwa in za ka ci gaba da yi sai ka ci gaba da yi in za ka sake ka kama musulunci na kwarai ka kama ɗariƙar manzan Allah sassalama to sai ka zaɓa wa kanka amma da yanzu ka gaskiya ta bayyana ba yana bayanin cewa inda yawai ɗan ɗariƙar tijjani ne shi to in ya mutu matuƙar ya yadda da ɗariƙa ya haɗu da tijjani to fa shi ba ma zai zauna a kabari ba su ba sa zaman kabari duk wanda su bi su a gurin su baya zaman kabari ya ce amma an kaga mutum ya zauna a kabari to ta iya yawa masoyin shehu tijjani ne amma bai karɓi ɗari kan ba ko bai haɗu da shi ba to kaga irin waɗannan abubuwa na kafirci suna nan da yawa a cikin aƙidun nasu shi yasa ko maganar da da suke faɗa na alƙura talatul fati ta fi ƙur'ani sau dubu goma kaga sau dubu shida ne ko dubu goma ne kaga cewa wasu suna ce ai ƙarya ne mai yaudaran cikinsu ne amma asalin 'yan ɗariƙan na gaskiya ba su wannan munafurci an ka ce haka da sai haka ne sai su buga ma misalai kamar wai rakumin Allah da jirgin bature ko wanda ya fi gudu haka za a ta kama misalan da ka kasa gada ba menene ake menene ake nufi da waɗannan misalan amma ita gaskiya kuma ɗaya take da an faɗe ta zaka ji abin ya kama zuciyarka baka da buƙatar sai an yi ta dogon misali sai an yi ta kwana ita kai tsaye ake faɗanta to haka gaskiya take amma ita ƙarya dole sai an mata dan kwaskwarima kafin a iya ma fahimtanta to saboda haka wanda yake ƙara tabbatar maka cewa addinin sufanci wani addini ne daban addinin shi'a wani addini ne daban addinin musulunci kuma shine addinin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an gina shi ne akan qala Allahu qala rasuluhu ko bisa ga fahimtar magabata na kwarai su kuma addinin su ya ginu ne akan mene mafarkai da maganganun waliyai da shehunai akai aka gina shi da kuma karerayi da tatsuniyoyi akai suka gina aƙidarsu sai kuma abin da ya shafi hankali wani abin da hankali suke ɗaukan aƙidarsu to ahlus sunna ba haka suke ba shi yasa da ga dalilin da yasa ake kiran ahlus sunna da ahlus sunna saboda sun bambanta daga sauran bangarorin bid'o'i su asali a gurin su shine alqur'ani da sunna duk abin da sunna yazo da shi duk abin da qur'ani yazo da shi to su a gurin su daidai ne kuma gaskiya ne su kuma sauran fa sauran su suna da nasu ra'ayin suna da nasu maganganun in ya dace da asalin ƙa'idodin ɗariƙarsu za su bi in ya saba wa ɗariƙarsu ba za su bi to yana da kyau dukkan wanda ya ce shi ahalus sunna ne ko ya yarda da wannan tafarkin to ya kamata ya zama ahalus sunna na gaske ya bambance kanshi da wanda ba ahalus sunna ba a kowane bangare sannan ya yi ƙoƙari ya karanci sunnan mecece sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji wata magana ko ka ga wani aiki to yana da kyau ka tambaya shin wannan shine sunnar manzon Allah yan an ce maka shine sai ka aikata kowa ya aikin tambaye shi aikin da kai nan shine sunna in yace maka ra'ayinsa ne ka bar masa shi yasa da ga yanzu ko kwanan nan da ake ta cece ku ce akan abin da ya shafi mas'alan jan carbi ko yin tasbihi da carbi wanda kaga masala ce da bata kai ta ta da jijiyar wuya akan ta ba amma kuma duk wanda zai yi tambaya shin yaya sunnar manzon Allah take wajen yin tasbihi amsar guda ɗaya ce shine manzon Allah da hannun damansa yake irga tasbihi da hannun damansa yake tasbihi duk wanda zai kawo maka akasin wannan to san zuciya ne manzon Allah sallama yana tasbihi da damansa yake to kaga yanzu a wajen tasbihi idan sunna kake so ba jayayya ba to sai kai tasbihi kai ma da hannunka na dama yadda manzon Allah yake yi ya ce ku yi da dama domin ranar kiyama ma da su yi magana da su yi magana kaga akwai fa'ida wajen yin tasbihi ma da hannu kenan kaga na farko hannun nan da shi za a sa ka cikin kabari yana tare da ka zai zama ka alheri sabanin carbi ba ba wanda za a kai shi kabari da carbi duk girman shi dole a nan zai bata haka nan hannun nan da shi za ka tashi a filin alkiyama sannan shi zai ba da shaida a kanka na cewa ka kasance kana tasbihi da shi da wannan ne malamai suka ce yin tasbihi da hannu lada biyu ma Allah zai baka na farko ga ladan yin tasbihin kanshi na biyu kuma ga ladan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da hannun shi yake yin tasbihi shi yasa da aka ga hatta malaman da suke halatta amfani da carbi ba haka kawai suka halatta ba sun sanya mata ƙa'idodi sun sanya mata sharuɗa suka ce za ka yi amfani da carbi ba hana ka ba amma kada ka raya cewa yin amfani da carbin ya fi falala a kan yi da hannu haka nan kada ka raya cewa yin amfani da carbin ɗaya yake da yi da hannu ba ɗaya suke ba ba za ka ce wanda ya da carbi da wanda ya da hannu duk ɗaya suke ba me yasa domin yi da hannu aikin manzon Allah ne yi da carbi kuma ba kaga ba aikin manzon Allah ba so kaga dole aikin manzon Allah zai falala akan aikin da ba na shi ba sannan suka ce sharadi na biyu ko na uku dole ne ya kasance mutum ya riki wannan sharbin a matsayin kawai wata hanya ce ta ya kididdige tasbihinsa amma ba wani abu ne na musamman na ibada kasance kawai da yana taimaka maka ne wajen kar yi bata musamman wajen zikirorin da aka sanya musu iyaka sannan suka ce kar ka mai da shi ya zama wata alama ce ta biyayya wa Allah ta yadda za a ga mutum ya race cirbi ko ya nan da cirbi da an gan shi an ga sa'akar makallan ko an ga bayin Allah ko an ga waliyan Allah suka ce dole yana da wannan sharuɗoɗin wanda kuma idan ka duba masu rike cirbi a yau sun ɗauke shi wani abu ne asali a addini wani abu ne da na ana raza na mutane ma da shi to kaga idan ka ɗauke shi a wannan babin kai tsaye ka ce rike cirbi bid'a ne sannan suka ce kada carbin ka yi kamance ce da na yan bida su carbin su yana da bambanci da sauran carbin mutane suna da wasu abubuwa dai da su suka san kayan su to suka ce da ka amfani da carbi ka cika waɗannan a waɗannan sharuɗa to saboda haka wajibi ne duk wani ahlus sunna duk wani masoyin manzon Allah sallallahu alaihi ya yi iya kokari ya yi koyi da ayyukansa kananunsu da kuma manyansu kar ka raina aikin manzon Allah duk abin da aka ce maka shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi kokari ka rike shi hannu biyu sannan duk wata kafa da duk wani feji da ke yada sharri da ke yada bid'a yana da kyau mutum ya nisance shi ga akwai shafuka a social media waɗanda aikinsu shine mene yaɗa sharri da yaɗa bid'a akwai malaman da aikinsu shine yaɗa sharri da yaɗa bid'a da yaƙar sunna to irin wannan malaman ba ba malamai bane da zaka bi su ba malamai bane da zaka na sauraron su domin sukan iya jefa maka shubha wani lokacin ma sai ga annan ko malamin ahlus sunna da malamin bid'a wai ana tattaunawa irin waɗannan tattaunawa ba su da amfani hasali ma sharrin su da illan su da suke wa al'umma yafi alkhairu su yafi alkhairu su domin idan aka yi rashin sa'a shi dan bid'an yafi ahlus sunnan iya bayani to sai ya jefa ma wani cikin masu sauraron shi shubha shi yasa ba a san ka zauna da dan bid'a ko kana ba a san ka saurare shi zai iya jefa maka shubha ko da bai sa ka zama dan bid'a ba zai rage maka karfin gwiwa wajen riko da sunnanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a yanzu kuma zaka samu malamai ne kala kala a media to amma fa malaman Allah ba su da yawa masu tsayuwa a tafarkin manzon Allah ba su da yawa masu tsayuwa akan alkur'ani da sunna ba su da yawa wannan ba zaka samu ahlus sunna ne amma in yazo ba da wata fatawa saboda son zuciya ko neman jama'a ko neman burge yan bid'a sai ga cewa sai yayi kuskure ma mutawan yadda za ta tafi ya burge kowa ba zai bata mu rai ba to kaga irin waɗannan ba dole ne mutum yayi taka tsantsan da su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da daga dukan mu akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su rayu akan ta Allah ta'ala ya kashe mu akan ta Allah kuma ya tashe mu akan ta Allah ya raba mu dukkan Allah ya raba mu da dukkan wace tatsuniya da dukkan wasu ƙarerayi da dukkan wasu mayaudara da za su raba mu da ɗariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mu cikin masu masa biyayya Allah ya sanya mu cikin masu masa biyayya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya ƙara zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya mana maganin azzaliman da suka fi ƙarfin ya Allah duk azzalimin da ke kuntata mana Allah ka mana maganin shi Allah ka mana maganinsa lalle manzo Allah ya ce duk wanda ya jibinci wani lamari na al'umma ya kuntata musu to shi ma Allah ya kuntata mushi Allah ya tsananta mushi to ta iya yiwa ka zama wani shugaba na mutane kana cutar da su Allah ya kuntata ma a duniya in ya ga dama ya hera ranar lahira ran da kake bukatan agaji shi ma sai ya tsananta maka to waɗannan shugabanni na marasa tausayi azzalumai muna roƙon Allah ya kare mu da sharrinsu da makircinsu su Allah yadda suke kuntata mana Allah ka kawo ƙarshen su Allah ka mana maganin su ya Allah dukkan wanda mutuwarsa a cikin a cikin su zai zama hutu gare mu Allah ka kashe shi Allah ka dauki rayuwarsa Allah ka kawar da shi Allahumma ati bi husna taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله